الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wato muna cikin karatu a cikin babi na goma sha ɗaya cikin littafin mu albidaya fi ilmi usulul fiqh da Sheikh Wahid ibn Bali Wahid ibn Abdussalam ibn Bali hafizahu Allah ta'ala wa ra'ah a karatu wanda ya gabata mun karanta waɗansu wani kaso daga cikin almurajjihat mun karanta guda uku daga ciki mun karanta yurajjahu al-mutawatir ala al-ahad wa yurajjahu al-muttasilu ala al-mursal wa yurajjahu riwayatu al-awthaq wal adbat wal afqi ala madunahu wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga na na hudu wato yurajjahu al-aktharu ruwatan ala al-aqall wato ana rinjayar da wato al'akthar ruwatan hadithin da ya zamanto yana da kwai barawaita da yawa al'aƙalli a kan hadithin da ya zamanto yana da kwai masu ruwaya 'yan kaɗan idan aka samu hadithai guda biyu sun ci karo da juna ɗaya ya tabbatar da wani abu ɗaya ya kore wani abu to ana rinjayar da ruwayar hadithin da ya fi yawan marawaita akan hadithin da ya zamanto baya da yawan marawaita ya zama to ba zai yi a haɗa tsakankaninsu ba idan lam yumkin li jam'u yasaru ila tarjih to a tarjih yana daga cikin adwat nasa wato ana lekawa wanda yafi yawan ruwaya wannan hadisi a ce sahabi 20 sun rawaito shi wannan kuma 15 wanda yafi yawa ne 20 ko ya zama to a cikin tabi'a an samu wannan hadisi tabi'a 40 sun rawaito shi wannan 35 ga 40 ya fi yawa wani ɗazumin karanta hadisin tsalaka ibn ali wanda yake cewa an rajulu ya masu zakara hufiyar salati a alaihi hudu na ƙalala inna maho ba za minka da kuma hadisin busra allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ta ce ba ya ke alaihi salatu wasalam ya ce man masa zakara hufiyar ya tawadda sannan malamai suka ce ɓangaren abin da ya shafi tarjihi za a rinjiya da ɓangaren hadisin busra ne inda aka zo wajen tarjihi kenan da za a kawo huska ɗaya daga cikin huskokin da ake haɗa tsakankanin hadisa huska ta biyu shine akwai tarjihi in aka zo tarjihi za a rinjayar da ɓangaren hadisin busra ne akan hadisin tsalq wanda yake magana akan me akan alwalla za a saki saboda shi hadisin busra ya fi yawa marawaita sama da hadisin tsalq waɗanda suka fi waɗanda suka sahaha shi sun fi yawa sama da waɗanda suka sahaha hadisin tsalq yana za a rinjaya da shi da yurajjahu riwayatul akthar yurajjahu al-akthar ruwatan al-aqal ana rinjayar da wanda yafi yawan ruwaya hadisin da ya zamanto yafi yawan marawaita akan hadisin da ya zamanto marawaitan shi an kaɗan ne wannan al-murajjihu al-murajjihu rabi kenan sannan kuma na biyar turajjahu riwayatul rawi al-muttafaq ala adalatihi ala al-mukhtalaf fi adalatihi wato idan aka samu cin karo da juna tsakankanin hadisai guda biyu hadisi ɗaya daga ciki marawaicinsa sa malama hadisi sun yi ittifaki akan cewa shi ɗan adali ne mutumin kirki ne kuma yana da kwai hadda shi kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin shi an samu cewa hadda shi ba ta da kyau ko ko malamai sun saɓani ma akan ya wato adalarsa waɗansu suna ganin cewa ba adali ba ne ba waɗansu kuma suna ganin adali ne saboda cewar wani adali ne ba hangar wani da ta wani ta sha bambam in ga cewa na adali ne aka tambaye ka dalilin me kace ni na ga yana sallah a cikin jama'a wannan shi kuma ka tambaye shi wani adali ne ya ce eh adali ne aka ce dalilin ka ya ce gaskiya na jarrabe shi sosai bangaren abin da ya shafi zance ne yau da gobe mun ga yana karya ba wannan aka tambaye shi wani adali ne ya ce eh aka ce me dalili ka ce na ga yawanci yan uwan da suke tare da shi suna yaban kirkin shi kaga wanda an sha babban wajen adala to mutumin da malamai suka yi sabani wajen adalarsa wani ya ce mutumin kirki ne wani ya ce a mutumin banza ne to kuma ga wanda shi kuma wanda an yi ittifaki akan adalarsa duk wani wanda wanda ya mu'amala da shi wanda ya mu'amala da shi a cikin masallaci zai faɗi kirkin shi wanda ya mu'amala da shi a cikin kasuwa zai faɗi kirkin shi wanda ya mu'amala da shi a wajen aure zai faɗi kirkin shi wanda ya mu'amala da shi a cikin gida zai faɗi kirkin shi to kaga wani an yi ittifaki akan adalarsa to za a rinjayar da ruwayarsa shi wannan wanda tafaqal muhaddithuna ala adalati za a rinja da ruwarsa akan mutumin da muhaddisai suka yi sabani akan adalarsa kan cewa shi mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane wadan sun ce mutumin kirki ne wadan sun ce ba mutumin kirki bane to wannan kuma bayan da za mu gane haka sai muna karatu da kyau idan ana karatu za ka iya ta samu za ka bi ta irin waɗannan hanyoyi za ga cewa wani hadisin a cikinsa akwai wane wane mutumin banza ne ko wane a cikin wani hadisin a cikin isnadu ɗinsa duka rijal ɗin mutanen kirki ne to kaga daga nan za a gane cewa wannan hadisin shi ya tashi daga aiki saboda a cikinsa akwai mutumin banza wannan kuma yana nan a matsayin shi na hadisin da za a aiki da shi saboda wanda ya ci karo da shi din ba hadisi bane wanda yake za a hada shi da shi a bangaren inganci an gane sai kuma almurajjihu sadis yurajjahu ma salima min al-ittirabi ala al-mutarif wato ana rinjayar da hadisin da ya kubuta daga wato tataburza da aka ce al-ittiraf shine rikicewa wani ya rawaito shi ta fuska kaza da kaza wani ya rawaito shi ta fuska kaza da kaza misali a ce wani ya ce ma'aiki alayhi salatu wassalam aikin hajjinsa ya yi shi a saman raƙumi wani kuma ya ce annabi ya aikin hajjinsa ne a ƙas wani ya ce a a saman jaki ya yi kaga wani an samu irbirabi don da dai hajji guda ɗaya talman za Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to yanzu a nan ima ya zama ta wajen irbirabin da aka samu a wajen fahimta ne zai iya wajen fahimtar ka ne aka sami irtirabi saboda aikin hajji ba rana ɗaya ake yin shi ba zai iya yiwa wata rana annabi ya zo shi a ƙafa zai iya wata rana ya zo shi a raƙumi zai iya wata rana ya zo shi a jaki a ga wani babu irtirabi a ciki kawai wajen kai ne fahimtar ka ne ka ce an samu tufka da aurora kai mai son rikici an gane to akwai kuma lokacin da zai zama to an samu irtirabi cikin abu ɗaya wani ya ce ma'aiki alayhi salatu wasalam ranar arfa ranar ranar aikin hajji ranar goma ga watan zulhijja ma'aiki alayhi salatu wasalam ya yi salal azur a cikin makka wani kuma ya ce ya yi ta amina salal azur ɗin kanta ko mun san salal azur a rana ɗaya sau ɗaya ake yin ta sai za a haɗa tsakankaninsu a wani an sami tsarabi ɗaya daga cikin saba ya ce annabi ya yi salal azur a makka ɗaya daga ciki ya ce annabi ya yi ta amina za ga wannan inda ya sallah zuwa ce da yake a ranar kenan za a iya samun irtirabi a irin da to amma za a laika a gani zai iya yiwa a haɗa tsakankanin su ko ba zai iya yiwa ba in zai iya yiwa a haɗa tsakankanin su za a haɗa tsakankanin su ne ya yi sallar azur a makka lokacin da lokacin ta ya shiga da ya zo madina waɗansu daga cikin sabon shi ba su yi sallah ba ya musulmancin ta yana yake halitta akan me akan mamu akan limami zai iya yin sallah sau biyu sallah ɗaya ta farilla sau biyu wannan kuma dama abu ne wanda yake sananne a addinin musulunci kamar yadda mu'azu dan jabal yake yana sallar isha tare da annabi kuma ya je unguwarsu ya sake musu ita a matsayin limami an gane ko to wannan irdirabi kenan a ka ce yanzu misali ka ce a wani kana ina yanzu ko ka kira shi a waya irin waya dai da ba ta sirra ya ce wallah yanzu ina zandar ka kashe kuma ka ce abokin ka da Allah taɓa wanda ka je na ina idan ta shi kana ina abokina ce wallahi ka gama yanzu a mina rumun ɗora shayi sun aka jima ka ce a wani daga cikin abokan ka ce da Allah kira yau muwa da ka je na ina ya kira shi ya ce abokina kana ina kwan zan je mu ɗora fada ce wallahi ga ina cikin ɗaki ma ina kwanci akan gado to yanzu kaga a cikin zancen shi an samu irin tsirabi wanne za a gaskata ciki naka za a gaskata kai wanda ka ce yana zandar ko na wancan abokinka wanda ya ce yana minari ko kuma na shi wannan na ƙarshe wanda ya ce yana cikin ɗaki yana kwanci a saman gado wannan gaga yau tsirabi kenan abin da ba zai yi a lokaci ɗaya ba to wannan ana rinjaye da da da to da da ruwaya da ya zama to ba ta da kura irin wannan in ko ya kiraye wani ya ga kiraye wani kuma kana ina abokina ya ce ina zandar da ya kashi ya ga cewa wani abokin kallo kira shi da ya kira shi kana ina ya ce ina zandar Allah wani ya kira shi ya ce yana zandar kuma kuna da tabbas kin cewa inda wane yake kawo wane yana nan to da ya ce yana zandar kenan kai yanzu kai ne kaɗai gaya gaskiya a cikin zancen ku da ɗansu amma shi kuma wannan na biyu ku duka ya gaya muku gaskiya yana zandar shi to za a rinjaya da wannan ruwaya ta ƙarshe saboda ita wannan ba za ka ce ba wani ya ce a katkat kawai yana gidan shi yanzu tunda ya ce yana gida wannan ta biyu ita za a rinjayar da ita an gane sai kuma ta shida in ta bakwai yurajjahu ma lahu shawahid ala ma la shahida lahu ana rinjayar da wato ruwayar da ya zamanto tana da kai shawahid akwai almutaba'at wa shawahid shawahid su ne abubuwan da suke karawa hadisi ƙarfi su ƙara mishi tabbata waɗansu ta hanyoyi daban wanda ya zo shi da shawahid da almutaba'at wannan in muka zo bangaren karatun hadisi za mu ƙara bayani a kansu to ana ƙarfafar da ruwayar da ya zamanto tana da kwai shawahid a kan ruwayar da ba ta da kwai shawahid ruwayar da ba ta da shahid ko da guda ɗaya ne to za a raunana ta idan aka haɗa ta da ruwayar da ya zamanto tana da kwai shawahid an gane sai kuma na takwas wanda wannan shi ka misalin shi dole sai a gabar da littafi a gaba a tasirin misalin hadith insha Allah in muka zo kan gudun za mu yi bayani akai turajjahu riwayatu sahabi sahibul waqi'ati ala ghairihi wato ana rinjayar da riwayar sahabi wanda yake ma abocin waqi'a wanda akan shi ne abin ya safka akan waninsa an gane da aka zo yanzu ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya aure na maimuna wadan sun ce ya aure ta yana yana cikin makka yana da kai yana sanye da harabi ita ma tana tana sanye da harabi to abdullahi dan abbas ya rawaito hadisin wanda waɗansu daga cikin malamai sun hasan hadisin irin ya zo cikin sunan na abi dawud abdullahi da abbas ya rawaito hadisin haka mugira dan shuba ya rawaito hadisin cewa waɗansu sun ce ma'aiki alayhi salatu wassalam ya auri nana maimuna yana sanye da harami ita kuma nana maimuna ta ce manzo Allah ya aure ta a sarif lokacin baya sanye da harami to yanzu da ita ta ba da labarin cewa an aure ta baya sanye da harami da kuma wanda ya ce ya aure ta tana sanye da harami yana sanye da harami wane za a gaskata na ta za a gaskata saboda ita ta furkewa lokaci yanzu wanda aka yi auren da ta ce an yi aure na cikin shawar wani zai ke ce a cikin ramadana ne kuma da hankalinta da komai kaga cewa bayan da za a gaskata zancen shi saboda ita ce sahibul waje ne a kanta ne abin ya fi ita ce aka daura a auren ko liman da ya zo ke ce mata cikin ramadana ne aka daura za ta ce to liman sai dai in kaya galadi amma gidanmu sai dai aure biyu ne aka daura amma ni dai nawa cikin shawwal aka daura shi ko wani ku zo kuna garrama da shi kai ka ce auren ka yi shi kafin azumi shi kuma ce yake bayan azumi ne aka yi shi nan muka zo ma'ana wanda yake kawo maka wani misali ta za ka gaskata kai da kai azumi da matar kai raka zance wai ba azumi ne aka yi ka ce to a gidan wa nake shan ruwa ba da azumi a gane ko to rawi wanda a kan shi afku a ruwaya ta a kan shi abun ya afku ana rinjayar da ruwaya sa akan wanda kawai shi labari ne ji ya tawa daga can shi ma yake ba da labari to aka samu kuskure tsakankanin su shi mai wanda a kan shi abu ya afku shi za a gaskata akan wancan ba za a gaskata ba wancan akan shi ba za a ce ba wala kai ne kai kuskure auren ka an yi shi ne lokaci kaza an gane ko amma in ya zamanto mutum yana da kai sauƙin gafala yana da sauƙin mantuwa an yi auren shi kan azumi ya rakace bayan azumi aka yi auren shi to wannan za a iya rinjayar da ɓangaren ruwayal al'aksaru ruwatan ke da shi magana shi kaɗai ne ya ce bayan azumi aka yi auren shi kashi dukkan abokan shi sun ce kan azumi aka yi auren shi to kuma anan saboda sun fi shi yawa to anan za a gaskata su waɗancan eh saboda sun fi shewa shi ya mushi uzuri a ce abubuwa ne suka hau kanshi da yawa a gane ku sai kuma na tara turajjahu riwayatul rawi ala ra'ayi na tara ana rinjayar da riwaya ta arrawi marawacin hadisi ana rinjayar da riwayar da yayi daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ala ra'ayi akan kuma shi yanda ra'ayinsa ya bashi yanda ya fahimta alai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kaza amma kuma shi sahabi ya ga cewa annabi yana nufin kaza to ana rinjayar da ruwaya ta rabi din akan ra'ayinsa an gane yanzu misali a albayya ali bil khiyari malam ya tafarraga wato masu ciniki masu ma'amala ta yau da gobe ka je ka shago ka sai abu to kana da zabi akan ka bude cinikin wannan cinike yadda kuka yi kana da zabi akan ka wanzar da ita kuma haka nan shi ma wanda yake mai shago yana da dama ya ce ya saida maka wannan abu ko da ba kun gaba ciniki ba yanzu kuna da mun yi ciniki na salula da kai ka saida min jika goma na siya maka ka saida min jika goma na dauki jika goma na baka bani salula in dai muna zaune a nan akwai wanda suke ganin cewa ko zuwa jima za ka ce kai cinikin nan ka fara shi ka miƙo min jika goma ta ka ce bani sallata ka ce kawai ka yi shawara ka ga wannan jika goma in ka rike ta zuwa gobe jibi za ka iya kashe ta amma salula kuma za a iya kiran ka dalilin wannan sallata ka aiko maka sama da jika goma ka ce ka canza shawara ka dan yi hakuri na talaucin kwana biyu ko na maka mace haka amma akwai waɗanda suke ganin cewa malam ya tafarraka dinnan bil kalami ka siya na sai da ta raba yaro da kayan shi amma a ce bayan mun kare hira za mu tashi mu shirya ce kai ka ji ka goma ka bani sallata wannan kana wasa ne ma da kasuwanci akwai wanda suke gani haka to abdullahi dan umar shine marawacin hadithin nan shi yanda ya fahimta shine me at-tafarruqu bil abdal la bil kalam an gane ko rabuwa da jikkuna ba da dance ba in muka kare ciniki da kai shi yana ganin cewa ko awa goma za mu yi inda muna hira da kai to in ka tashi za ka shiri kafin ka shiri kana damar ka ce ka tasa cinikin nan kuma ni ma yana damar in ce na tasa cinikin nan shi yasa idan ya yi ciniki kuma yana son wannan cinikin ya tabbata yana ba da kuɗin yana amsar abin zai tashi ce na ta in dawo ko ba ko ina ba zai je ya ya je ya zo ya zauna kuma a ci gaba da hira in ka ce ka tasa ciniki ce wani irin ka tasa sai dai ka ce in siya maka yanzu ka ce ka tasa ma ba ta taso ba sai dai bi cinikin shi in siya maka in ina da dama amma yanzu abu na wani an gane ku to amma irin su al-Imam Malik suna ganin cewa malami ya tafarraka bil kalami yanzu misali da muka kare ciniki muka shiga wata hirar duniya ya ni yau me da me da me kuna naka ce wallahi yau mun je wajen sutura an yi kaza an yi kaza an yi kaza ka ce allo da nazo daga can na je zandar na dawo aka shiga wata hira idan mun bar wannan zancen to yanzu daga karshe kuma ka sake cewa ka tasa cinikin nan suka ce ba zai yi ba saboda malami ta farraka bil kalam ta farrakna zance yaushe an kare wannan zance zai iya ma bayan mun kare zancen waɗansu sun zo su a cikin hira sun shigo hiralin mun yi ta hira kuma daga karshe ka ce ka tasa ba zai yi ba an gane sai kuma na goma wanda za mu takaita a kai shi turajjahu riwayatul muthbit ala nafi to kuma ana rinjayar da ruwayar wanda ya tabbatar da wani hukunci akan wanda ya kore wani hukunci gane ko ya kore wannan hukunci al-muthbit wanda ya tabbatar da hukunci ana ana rinjayar da ruwayarsa alal alal nafi akan wanda ya kore wannan hukunci shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa alladhi athbata anna an-nabiy alayhi salatu wassalam ra'a Allah subhanahu wataala ترجح روايته على الذي نفى رؤية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ina ganin cewa waɗanda suka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya ga annabin shi riwaya su za a tabbatar da ita sama da ruwayar waɗanda suke ganin cewa Allah ma'aiki alaihi salatu wasalam bai ga annabi ba bai ga ba Allah an gane saboda li'anna fil muthbit wato ziyarata ilimin saboda shi annafi shi ya aiki ne da al'asul al'asul Allah ta'ala ba za a gan shi ba to wanda ya rawaito cewa wani ya ga Allah kenan ba kowa ba ne yake ganin Allah wani ya ga Allah wani Allah ta'ala ya mai gamnakatar ya samu damar ganin shi to wannan za a gaskata shi saboda shi wanda ya tabbatar da abu yana da kai wani ɗoriya ta ilimi akan wanda ya kore shi an gane ko kamar irin waƙi a ɗinnan dai ta ɗazu da muka yi magana akan alwala idan mutum yana da ya kama a zakarin shi alwala shi ta warware ko bata warware ba wanda suka tafi akan cewa bata warware ba su wannan shine al'asulu al'asulu shine wannan bad'atun minka ne to amma wannan abin da ya shafi warware alwala wannan ziyaratu ilmin ne to ziyaratu ilimin ita kuma ana ana aiki da ita an gane ko ziyaratu ilimin ne saboda naqilun min al-asli wannan muqaddamun ala nafi an gane alhamdulillah wallahu ta'ala alam zamu takaita ana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik